رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسي نهم سند بيركي نظام تاشي بإذن الله أتكن ألفية الإمام السيو ألفية علم الأثر تإمام السيوطي عبد الرحمن abu abdurrahman asuyut jalaluddin za mu tashi baiti na 363 ko kwanan wata yau 27 ga watan biyar shekara ta 1440 uku ga watan biyu ta shekara ta 2019 na'am za mu tashi baiti na 363 na'am bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم آله وصحبه ومن والاه وبعد نعم فيقول الناظم رحمه الله نعم ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدلا أخبر بالتحديث أو عكس بلا يجوز إن سوى وقيل هذلا نعم ولم يجوز ولم يجوز من مصنف ba a halatta ba ga wato wanda a game riwaya min musannafin daga littafi da aka rubuta littafin na hadisi da malami ya rubuta wala min lafzi shaikhin hakanan ma ba a halatta ba ga wanda yake riwaya min lafzi shaikhin daga lafazin malami fariqin mai bambancewa tsakanin siyawul ada yana bambancewa tsakanin haddathana da akhbarana an yubdala a bai a wato an yubdala a canza akhbara bit tahdithi ka canza akhbarana bi haddathana shine a canza akhbara a canza sai a musanya shi da at tahdith shine da cewa haddathana wato in ka samu a cikin littafi da sigatul ada yadda take malamin ya ce akhbarana maimakon haddathana ko kuma ka ji daga lafazin shehi kuma halin kasancewar da shi malamin da ya rubuta littafin da shi shehin yana daga wanda yake bambancewa tsakanin haddathana da akhbarana to kai ba a halatta maka ka canza ka musanya ɗaya daga cikin su ba da ɗaya au aksun ko kuma ka akkasa wato ka canza at-tahdith da akhbara bala ya juzu in sawwa a'a al'amarin ba haka ba ya halatta in sawwa idan shi malamin yana daidaitawa tsakaninsu baya bambancewa tsakanin haddathana da akbarana to ya juz kai ma ka baddala wakila hudila a wani kaulin kuma aka ce a'a hudila muni'a saboda rashin a kuskure ne a wajen a riwaya saboda ba daidai suke ba fil haƙiƙa ko da shi ya ɗauke su daidai suke wanda ku suka ce ya halatta suka ce a to ya halatta a yi riwaya bil ma'ana lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ana rawaito shi bil ma'ana to dan me siyagul ada ba za a rawaito ta bil ma'ana ba to wanda suka ce ba za a yi ba saboda suna ganin ba daidai suke ba fil haƙiƙa saboda haka ba zai yi haddasa na ma'anarta ba ta zo daidai da akhbarana ba na'am an gane ko wannan tabdil na siyagul ada Mm.
نعم ولم يجوز walam yujawwaz bil bina'i lil maf'ul eh بالبناء المفعول هكذا.
ah, daga an gina shi mab- ah, wato ah, mabniyu alal maf'ul Ma- wato ah, ah, bi ah, ah, mabniyu lil majhul ma lam yusamma fa'iluhu ba a faɗi fa'ilin ba min at tajwiz daga halattawa والنائب عن الفاعل na'ibul fa'il din أن يبدل an yubdala shi na ibu fayil din wato baddalawa a musanya bai hala- baya hala- ba a halatta ba من كتاب مصنف daga littafi musannafin da aka rubuta shi shine bi sighat ismil maf'ul ba musannifin ba ba min musan in kace min musannifin wato daga malamin kenan mai rubutawa amma min musannafin daga littafin da aka rubuta
ولا يجوز من لفظ شيخ haka nan ma ko daga lafazin shehi malami fariqin Aha, mai bambancewa ay yara tafriqata bayna wanda yake ganin wa akhbarana wato wanda yake tafiya akan bambanci tsakanin haddathana da akhbarana a fuskar misali an yubdala a canza arrawi wato shi rawin ya canza akhbarani masalan ya canza akhbarani bisa misali بالتحديث bitta hadith أي بقوله ai da حدثني cewarsa مثلاً.
haddathani masalan maimakon akhbarani da yake cikin littafin ko da ya ji wajen malamin nasa أو عكس ko kuma akasin wannan أي إبدال حدثني shine بأخبرني.
musanya haddathani da akhbarani وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف duk da yake akwai sabani a tsayar da ɗayan su a makanin ɗayan wato akwai sabani tsakanin malamai in ka ga akhbarana za ka iya tsayar da haddathana a makaminta ko in ka ga haddathana za ka iya faɗan akhbarana a maimakonta
لا في نفس ذلك التصنيف ba a- la fi nafsi zalika tasnif ba ba zai haka ba a cikin wannan littafin ya canza shi بأن يغير bi an yughayyir ya zamanto ya canza ولا فيما ينقل منه yunqalu minhu ينقل منه إلى الأج- إلى الإجزاء والت- ila al-ajza'i wat takharij والتخريج wala ma ab- wato a- a a cikin abin da ake cirowa daga wannan littafin ila al-ajza ya zuwa ga juz'ai na hadisi wat takharij ko kuma takhriji shine mustakhrajat Mm, in za ka yi mustakhraj wato eh, ka ruwaito a sahih muslim ko ka ruwaito khalqu af'alil ibad na bukhari to ba zai ba ba a halatta maka ba ka canza siyagul ada din da ke cikin bukhari ko kuma in zaka ciro hadisi a cikin wannan musannaf din khalq af'al ibad na bukhari ya zuwa ga juz'ul al juz'ul hadisi ka ru- ka wallafa wani juz'i na masalan ahadithur ru'ya ru'yatul mu'minina li rabbihim ka tara su a cikin juz'i na hadisai sai ka ɗauko waɗansu hadisan daga cikin khalq af'al ibad to bai halatta ba ka canza sigatul adad ko kuma a cikin takharij at-takharij jam'u takhrij shine mustakhraj wanda mun yi su ko kun tana da mustakhrajat menene istikhraj Abdul hadisi na'am wato wayar hadisin ba ta hanyar shekunan wannan musannafin ba ta wata hanyar daban inda za a cike ila shehu shehu in za a tike ila shaykh al-musannif aw man fawqahu ila man fawqahu eh ka dauko hadisai wanda suke na littafi ne sai ka ruwaito su bi asani da li nafsik wannan yana da muhimmanci a cikin sharadin bi asani da li nafsihi shi sahibul mustahraj da nasa isnad din wato hadisin da ke cikin muslim ne sai ka ruwaito shi daban da isnadin ka ba abinda ka ji daga wajen muslim ba abinda ka ji ta wata hanya daban amma sai ku haɗu tare da muslim ko a malaminsa ko malamin malaminsa ko har zuwa zuwa ga sahabi din to wannan shine mustakhraj na'am to idan za ka yi istikhraj akan wani littafi da aka rubuta to bai halatta shi ma ka canza siyagul adaba ka canza akhbarana da haddathana ko aks na'am فليس له فيما يجده في الكتب المؤلفة to baya halatta baya a, laisa lahu baya halatta a gare shi a cikin abin da yake samu a cikin littattafai waɗanda aka san a- aka wallafa su من روايات من تقدمه daga riwayoyin waɗanda suka gabace shi أن يبدل في نفس الكتاب an yubaddila ko kuma an yubdila din yayi mm. ya musanya a cikin ainihin wannan littafin ما قيل فيه abinda aka ce akhbarana ya بحدثنا canza shi da haddathana وناوه wa nahwihi mm.
قال ابن الصلاح ibn salah yace a cikin ulumul hadith dinsa لاحتمال أن يكون من قال ذلك wato fuskar abin da ya sa aka hana yin haka saboda yiwuwar wanda ya faɗi haka ممن لا يرى التسوية بينهما wanda shi baya ganin daidaitawa tsakaninsu ne baya ganin cewa akhbarana daidai take da haddathana to kaga idan kai ka je ka musanya masa ba kai masa riwaya bil ma'ana ba dan a ma'anan ya ce ba daidai bane kai kuma ka daidaita su na'am بلى يجوز ذلك bala yajuzu zalika a'a wannan ya halatta إن سوى الشيخ بين ذلك idan malamin ya daidaita tsakanin waɗannan فإذا سمعت الحديث من لفظ المحدث to idan ka ji hadisi daga lafazin malami فإبداله على الخلاف في الرواية بالمعنى a to da musa- musanya shi zai tsaya ne akan sabanin da aka yi fi riwayati bil ma'ana a wajen riwaya bil ma'ana ta halatta fa in jawwaznaha idan muka halatta riwaya bil ma'ana jaza al-ibdal to al ibdal ya halatta musanya a a siyar din sun halatta in kana qa'iluhu yara taswiya idan mai faɗansa yana daga cikin wanda suke ganin daidaituwa tsakanin lafuzan wa yajuzu itlaqu kilayhima bima bi ma'ana kuma ya halatta a yi a saki dukkan ko dukkan su su biyun da ma'ana ɗaya wa illa fala idan kuma ya zamanto ba mu halatta riwaya bil ma'ana ba to ba ta halatta ba
wa qila huzila ko kuma mu ce in kana qa'iluhu yarattasuya idan qa'iluhu a la yarattasuya bai halatta ba wanda yake wannan shine aula tunda in din ta sharadin guda biyu ce a cikin jumlar saboda haka wa illa din ga wace ga wace in take komawa tana komawa ga in jawwaznaha jazal ibdal ko kuwa in kana qa'iluhu yarattasuya in kana qailuhu yarattasuya domin shine aqrabu ilal al-madhkur na'am aqrabu al-madhkur wa qila huzila a wani kaulin kuma aka ce hudila ay muni'a an hana ذلك الابدال an مطلقا hana wannan ibdalin mutlaqan da ko ba tare da wani kaidi ba وهذا منقول عن الامام احمد wannan an ruwaito shi daga al-imam ahmad rahmatullahi alai ina naga as-sakhawi shine nan al-iraqi yace na'am wa qala ahmad tabi lafzan wa ورد للشيخ في أدائه ولا تعود وقال أحمد اتبع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تع- ولا تعود ولا و- ولا تعود ولا تعد كنكو أدا يعدو نعم
ففي ابن صلاح عنه قال أتكين ابن الصلاة دقى إمام أحمد يتشي اتبع لفظ الشيخ في قوله كبي لفظ مالمي أتكين فتنس حدثنا ده حدثني ده سمعت ده أخبرنا ولا تعدوه ولا تعدوه ولا تعدوه ada ya'du wala ta'duhu kada ka ketare shi wannan bai kamata a ce akwai waw din nan ba tunda ba jam ba ba jam'i bane ya ce ittabi da ya ce ittabi'u shine sai a kawo shi ولا تعد عيناك عنه eh wala ta'du aynaka anhu انتهى intaha wannan shine karshen magana na'am إذا قرأ ولم يقر المسمع لفظا كفى وقيل ليس ينفع
thalithuha ثالثها يعمل أو يرويه بقد قرأت أو قرئ عليه
na'am وليروي mutsa'a mutsa'a waliyarwi ma yasma'uhu na'am mutali shi نعم.
idza qara wa lam yuqirra al-musma'u idan wato a idan ma dalibi ya kar- ya- ya ya karanta riwaya a wa lam yuqirra al-musma'u wanda ake jiyar da shi karatun bai yi irari ba bai ce na'am ba lafzan a lafazi kafa wannan ya isa ba sai ya ce na'am ba dan zai ce ne ka fulan an fulan shi kuma ya shiru bai ce eh, bai ce na'am ba kafa wannan shiru nasa yayi wakila laysa yanfa'u a wani kaulin aka ce a wannan ba zai amfane shi ba har sai yayi ikrari thalithuha alqawl athalith ya'malu aw yarwihi biqad qara'tu da ya aiki da shi ko kuma ya ru- in ya tashi ruwaya sai ya ce bi qad qara'tu na karanta masa aw quri alaihi ko kuma an karanta masa ba tare da ya cewa wa huwa yasma'u ba ko wa huwa yuqir sai ya faɗa haka yi tafsil na'am واختلف فيما إذا قرأ الحديث على شيخ
Ah.
وهو مسجن إليه na'am an yi sabani idan ya karanta hadisi akan ga- gaban malami alhali malamin yana sau- yana mai kasa kunne zuwa gare shi فأهم له
fahimun lahu أو فاهم له eh, fahimun lahu mai fahimta ga abin da yake karanta bai yi ikhtilati ba bai zaman ya yi ikhtilati ba ya rikice baya gane komai وهو غير منكر له kuma alhali kuma shi ba mai inkari bane bai ce masa a'a ni ban ka ba ba- ba- ba- ban ji wan- wannan ba hadisi na bane ولكن لم يقر ذلك الشيخ sai dai shi wannan malamin da ake sanar da ake jiyar da shi al-musma wanda ake jiyar da shi bai yi ikirari ba lafzan a ba- wato a furce da wato da nasa da faɗinsa kamar ya ce na'am
faƙila kafa faƙila to alƙaulul awwal a cikin ƙau- a cikin wannan matsalar akwai ƙauli uku na'am kun fahimci suran matsalar ko eh akwai wanda bai gane suran matsalar ba wa zai maimaita mana surar matsalar a kan wani matsala matsalar shi ne malamin ne ai ɗalibin ne yake karanta malamin ne yake cewa na'am eh shine alqira'atu ala sheikh ai alqira'atu ala sheikh dalibi ko wani daga cikin dalibai yana karantawa shi kuma malami yana cewa na'am Hmm, to amma wannan surar shine malamin yana fahimta yana sauraro yana sauraro kuma yana fahimta a faɗake yake ba bacci yake ba kuma bai yi inkari ba Hmm? eh shine ai kira ala sheikh bai yi inkari ba amma kuma bai ce na'am ba dan zai ce ne wane ya ka karanta a gaban wani ko kuma wane ya gaya maka hadisi yace haddathana yace haddathana shi kuma kawai yayi gum insurance
kun gane wanda ita ce suran mas'alar to menene hukuncin wannan riwayar bai yi inkari ba ballantana matsalar za ta zo wajen kai karatu a wajen shirya ce a'a wannan ba hadisi na bane kaga wannan kaulan wahidan ba za ka iya riwaya daga gare shi yayi nafi wannan bai yi nafi ba amma kuma bai yi ikrari ba za a ce as-sukutu ridan kuma ba tsoro yake ji ba
a wajen ɗalibi za a ce da tsoro malam mustapha ko lokacin an hana an hana shi ta hadisi an ce kada ya- kada a ga kamar yadda aka hana imam ahmad ta hadis ba Eh, baki eh mana lokacin fitina baki ibn makhlad ai a lokacin ya zo da asuba yake zuwa wajensa a sace je riwaya fakiya baki ibn makhlad matsayin almajiri al-andalusi eh a matsayin almajiri ban ji ba a matsayin a almajiri matsayin eh a matsayin mai bara Mm. musnad dinsa kuma shine akbarul masanid shine ake yi itimadin sa wajen sanin adadin hadisan da kowane sahabi ya ruwaito musnad baqi ibn makhlad na'am to shine alqaulul to a- a- fi mas'ala thalathatu aqwal na'am faƙila kafa zalika fi sihhati sama'a faƙila sai aka faɗi shine alƙaunul awwal kafa zalika wannan ya wadatar fi sihhati sama a wajen ingancin wato jin da yayi na hadisin wajawazin riwaya da kuma halaccin yayi riwayar wannan abin da ya ji binawi akhbarana fulan ya ce akhbarana fulanun ya halatta ya ce akhbarana fulanun duk da yayi shiru fa bai ce komai ba amma ka ce akhbarana fulanun iktifa'an bil qara'in adh-dhahira wadatuwa da wato dalilai waɗanda suke na zahiri dalilai masu masu ishara فلا يشترط نطق الشيخ بالإقرار بذلك don haka shi ba a sharɗanta furucin malami da ikirari da wannan wato kira'ar da aka yi gabansa هذا هو الصحيح الذي Wannan shine- ita ce magana inga- المحدثين wannan ita ce ingantacciyar magana والمحدثين.
a wanda yake a kanta jumhurul ulama wato ɗaukacin malamai almuhaddithina na hadisi wal fuqa- wal fuqaha da na fiqh wal usuliyin da na usul da akan wannan suke eh as-sukutu ridan
وقيل waqila wani kaulin kuma أي alqaulu قال thani بعض kenan الثنائية وغيرهم sashen malaman zahiriya da waɗansu su ma suka ce إن ذلك ليس ينفع wannan ai ba zai ba shi da ba zai amfane shi ba أي لا يكفي ai la yakfi ba zai wadatar ba wajen ingancin ji- jin hadisin da kuma halaccin yin riwaya بل الشرط إقرار إقرار الشيخ نطقا bal sharadi sharadi shine malami yayi ikrari a furce wato da, da- da- da lafazi كقوله نعم kamar ya ce masa ya ce na'am
قال ابن الصلاح ibnu salah ya ce وبه قنع الشيخ أبو إسحاق abu ishaq eh, al-isra'ini akan wannan ya yanke ya ce wannan shine magana وسليم الرازي wa sulaim ar-razi Wa duk Abu malaman Nasr usul ne ibn Sabbaq.
wa abu nasr ibn sabbaq dukkaninsu malaman usul ne na shafi'iyya
وثالثها kauli na uku kuwa أي الأقوال ai na ukun wa- na ukun kauluka وهو لابن الصباغ shine kaulin ibn sabbaq من المشترطين للإقرار نطقا daga cikin wanda suka yi sharaɗin sai malami ya yi ikirari lab- a- wato a furce لا يكفي في ذلك la yakfi fi dhalika wannan ba zai wadatar ba wajen riwaya wancan da bambanci kenan da awon nasar ibn sabbat eh wannan ibn sabbat eh shi ma din da ya sharɗanta cewa dole sai yayi furuci to amma shi abun nasar ibn sabbag yana da wani idafa na'am to eh.
lakinnahu ya'malu sai dai shi wanda ya ruwa- ya ruwaito hadisin da bai mas da malamin bai yi ikrari ba to zai iya aiki da hadisin ay yajuzu lirawi an ya'mala bima quri'a ala shaykh ai ya halatta ga rawi ya yi aiki da abin da aka karanta a gaban shehi aw yarwihi ko kuma ma ya ruwaito shi bi qawlihi da faɗinsa qad qara'tu alayhi na ya karanta masa in qara'a bi nafsihi idan shi ne ya karanta da kansa aw quri'a alayhi ko kuma an karanta masa in qara'a ghayruhu alayhi in waninsa ne ya karanta a gare shi alha- wa huwa yasma alhali yana sauraro وليس له أن يقول في الرواية حدثني baya halatta a gare shi a wajen riwaya ya ce haddathani ولا أخبرني ko ya ce akhbarani وشرط الزركشي azzarkashi badruddin ya sharɗanta cewa كون سكوته لا عن غفلة أو إكراه kasancewar shirunsa ba bisa rafkanwa ba ce au ikra ko kuma tilastawa shi ne abinda mustapha kake faɗa cewa in yana jin tsoro na'am ونظر فيه المصنف to kuma al-musannif imam suyuti ya yi tsokaci akan wannan matsalar قال ya ce ولو أشار الشيخ برأسه da malami zai yi ishara da kansa ya jijjiga kai أو إصبعه ko kuma ya yi ishara da hannunsa للإقرار domin wanda zai nuna isharar da take nuna ikirari ولم يتلفظ amma bai yi lafazi ba فجزم في المحصول to a almahsul a cikin almahsul na usul al'amidi a cikin almahsul ya yanke لأنه لا يقول حدثني ba zai cewa ba zai ce haddathani ba ولا ba أخبرني zai ce akhbarani ba قال العراقي al-iraqi ya ce وفيه نظر akwai akwai duba a cikin wannan magana انتهى intaha ya kare daga cikin wato abin da imam suyuti ya faɗa a cikin at-tadrib
don kalla kuma akan iya samu malamin da yake da shi bambancin ɗabi'a Mm.
cewar abin da bai yi da shi ɗin ba shi yake yin shiru
a wannan ya saba ɗabi'ar mutane yayi kamar ku sarfi ne ya yi bakta ba sarki fito an ce abin da bai yi da shi ba shi ake zuwa yawanci a faɗa a gaban zai shiru ya ɗauki wuta to da ya yi da shi
يا جدي misali a ai wataƙila shi yana ganin kai baka isa bane a yi maka raddi sai a yi maka shiru kawai baka isa ba a yi maka ka raddi samu malamin irin wannan har ka ya ba a gane sai a farwa yadda sa na'am ya ba a gane yadda sa ya yi shi furuci bai cika ya bai cika magana ba ka sani ko ko wani abu da ko kirta irin ba shi yasa ba fadawa suke abin da suke so su za su fassara akan abin da suke so Yanzu ana rigima ana rigima ana shari'a a gabansa in ana rigima kenan sai su zo dama wanda yake a a a a wanda ake rigimar da shi ya riga ya gansu ya ba su abin da zai ba su ce karyarka kai waye kai ciniki ya zuwa ga kai ciniki da sarki karyarka ta kare wani kai kai ciniki da sarki tashi an baka kuma shi kenan ba zai ce a'a ba Eh, fili ne ya gani yana so kuma an ce na sarki ne shi ne suka shirya masa ya zo ya ce zai ciniki da sarki ya ba su abin da zai ba su suka ce karyar kawa ne kai kai ciniki da sarki eh mu tsaya anan ko A gaji. Ima na gaji wallahi to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik